الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kama wannan safiya ta asabar yau muna takwas ga watan rabi'ul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1438 a kidayen miladiya yau muna shida ko bakwai shida ga watan daya shekara ta 2017 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabun tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab muna fatan Allah subhanahu wataala ya masa rahama mun karkara karatun babin da ke magana akan falalan tauhidi da irin yadda tauhidi yake kankar zunubi da haka mun karanta aya da malam ya kawo guda ɗaya a ciki da waɗansu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda hudu da haka mun gama da wannan babi kawai inda za mu tashi inda malin ke cewa fihi masail cikin abin da ya gabata na nasosa mun fahimci al'ula matsala ta farko sai'atu fadlillah mun fahimci yawan falalan yalwan falalan Allah subhanahu wata'ala a ina muka fahimci wannan a inda muka ji Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana da cewa duk wanda ya riko da tauhidi ya tabbatar ma Allah abin da ya cancance shi ba tare da ya gwama Allah da komi ko da kowa cikin bauta ba shine yake da cikakken aminci kuma yake da cikakken shari'a duniya da lahira sannan kuma muka ji hadisin da ya biyo shi yake nuni akan waɗansu abubuwa guda biyar wanda duk yayi imani da su Allah subhanahu wataala zai shigar da shi aljanna gwargwadon aikinsa muka kuma ji hadisin da ke magana akan idan aka ɗauko sammai guda bakwai da ƙasai bakwai aka sanya su a mizani aka ɗauko la'ilaha illallahu aka sanya ta a mizani la'ilaha illallahu duk za ta rinjaye su da ire-iren waɗannan nasosa da suka gabata sai muka fahimci yawan falalan Allah yalwan falalan Allah subhanahu wata'ala da nufin Allah da ya rahama ga bayansa Allah subhanahu wata'ala ya sa muna da rabo a ciki athaniyatu mas'ala ta biyu kasaratu thawabit tauhidi inda Allah mun ji yawan falalan ko kuma mun ji yawan ladan tauhidi a wurin Allah shi kuma wannan mun fahimce shi ta karkashin hadisin Abu Sa'id da dai yake cewa idan aka sanya la ilaha illallah a tafi aka sanya sauran duniya abin nan duniya da abin da ke cikin ta sammai da kasai ga baki daya tafi la ilaha illallah za ta rinjaye su kuma a cikin sharhi mun kawo hadisin bitaqa wannan hadisi da manzon Allah yake cewa za a zo da takaddun aikin bayi guda 99 iya ganinka duk cike suke da aikin zunubi amma in aka fito da bitaqa wannan ID card din da Allah subhanahu wataala ya ma kowane mummuni a ciki an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah idan aka gwama su da waɗancan shirga-shirgan takaddun masu ɗauke da laifuffukan bawa guda 99 wannan ID card din kadai za ta rinjaye waɗancan wannan na nuni akan yawan daraja da falalan tauhidi a wurin Allah subhanahu wataala ladan sa nake nufi as-salisatu mas'ala ta uku takfiruhu ma'a zalika lidh-dhunub kuma mun jin da dai tauhidi ke kankar zunubai wannan mun fahimta a cikin hadisi na ƙarshe hadisin Anas da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama Allah yana cewa ya kai dan adam inda ka zo min da cikon ƙasa na zunubi a ce ƙasa ta cika maƙil da zunubanka ko dai ta yanayin nauyi a ce nauyinka ya kai nauyin ƙasai guda bakwai ga baki ɗaya zunubinka amma kuma ka mutu baka shirka da Allah ba ko kuma a ce girman zunubinka ya kai girman tun daga ƙasa sai da cinci ɗaya kai ga sama to in ka sadu da Allah subhanahu wataala matukan baka shirka da Allah shi kuma Allah ya lamunce maka yi maka alkawarin zai zo maka da kwacan kwatunta na gafara wannan na nuna maka irin yadda tauhidi ke kankar zunubi arabi'atu mas'ala ta hudu tafsirul ayati allati fi suratul an'am mun fahimci ma'anar ayan da ke cikin suratul an'am wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun abu na farko da muka fahimta a cikin wannan aya shine cewa walam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba abinda ake nufi da zalunci anan shine shirka da Allah kamar yadda manzon Allah ga musu habbai alam tasma'u qawlan rajula saliha ashe ba ku ji maganin wannan bawan Allah na kwarai da yake ce ma ɗansa la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim kakkai shirka da Allah ya kai dan dana domin shirka shine mafi zalunci mafi girma to ashe mun fahimci ma'anan zalunci a wannan ba shine gama garin zalunci ne yau da kullum ba ba shine irin zaluncin da kowa yake makansa ne yau da kullum yau wani eh, ya danyi wani laifi ba irin wannan laifin ake nufi ba laifi na shirka shine babban zalunci domin shine zaluntan Allah subhanahu wataala kai tsaye Allah ya halice ka ya samar da kai ya azarta ka da dangogi na arziki ya baka numfashi ka shaka ya baka idanuwa guda biyu kai dubi da su ya baka harshe ya baka labba ya baka kunnuwa ya baka hannaye ya baka kafafu amma kuma duka waɗannan ni'imomin da Allah ya maka ba tare da ka roƙa ba ba tare da ka roƙa ba babu wanda ya roƙi Allah waɗannan abubuwa alam naj'al lahu aynan wa lisanan wa shafatayn ga yana duka babu wanda ya roƙa to lokacin da kuma kake da buƙatuwa zuwa ga Allah sai kuma ka aje Allahn a gefe sai kuma ka ɗauko wani Allahn ka ce shi za ka fuskanta ya maka waɗannan abubuwa ai ka zalunci Allah shi yasa shirka da Allah zalunci ne alkhamisatu mas'ala ta biyar ta'ammulul khamsil lawati fi hadith ubada mu kikkirfa ko kuma mun yi mun kirfa ma'anan waɗannan abubuwa guda biyar da ke cin hadisin ubada waɗannan abubuwa guda biyar da manzo Allah yake cewa duk wanda ya shaida su Allah zai shigar da shi aljanna komin irin aikin da yake yi ko kuma gwargwadon irin aikin da yake yi kamar yadda ya gabata a cikin fassara abubuwan nan guda biyar shine manzo Allah ce man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu abu na farko kenan wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق وإن أبوه guda biyar in muka tsaya muka yi nazarin su da kyau to za mu fahimci irin sakonnin da ke cikin su wato malam yana jan hankalin mu akan mai nazarin waɗannan abubuwa da kyau guda biyar akwai sakonni da ke karkashin waɗannan abubuwa as-sadisatu mas'ala ta shida أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين إذن كان كونشا حديث عبادة wanda ke cewa man shahida Allah ilaha illallah ka dauko hadisin itban da ke cewa fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah ka dauko hadisin Anas da ke cewa idan ka zo mini bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an laqituka bi mithliha maghfira au kama qala sallallahu alaihi wasallam in ka hada waɗannan hadisi guda uku zai fito maka tar da ma'anar la ilaha illallah mene malin ke nufi anan ya ce ka hada waɗannan hadisin hadisin ubada da hadisin itban da kuma hadisin anas abinda yake nufi shine kaga a cikin hadisin abin nan ubada ya ce man shahida Allah ilaha illallah kuma kamar yadda muka gabata a cikin fassara menene ma'anan shahida a Hausa za mu ce wanda ya shaida amma bayanin da muka yi shine matsalan ta wuce wannan shaida wanda muke faɗinta a Hausance mu ce ai wane ya shaida kaza ita wannan shaida abinda take nufi a larabci aka ce shahida to wani abu ne wanda yake an gina ta akan ilimi an gina ta akan yaqini sannan an yi furuci da ita to da aka rike waɗannan abubuwa guda uku duk inda ake maganan shahida to sai an sami ilimi an gina abin akan cikakken ilimi ba da jahilci aka gina ba sannan ana da cikakken yaqini akan abin ba ana da kokonto ne ko ta baba ba sannan kuma an furta ba da aka ji aka yadda aka gane sai aka yi shiru ba to idan ka ɗauki wa'in abubuwa guda uku ka kuma haɗa su da hadisin anas ya bi ta bi zalika abin nan hadisin itiban ya bi ta bi zalika waje hallahi kuɗi kenan ka hada da hadisin Anas la tushriku bi shay'an to sai waɗannan abubuwa guda biyar ɗin sun faru dangane da imanin bawa dangane da la ilaha illallah da ya faɗi sannan za a ce la ilaha illallah shi ta fito ingantacciya nagartacciya sabanin rafkanannu batattu da suke daukan kawai da zaran ka ce la ilaha illallah to duk abin da kai shikenan baka da wata matsala kun gane matsala abin da yake so mu gane anan kenan akwai mai faɗin la ilaha illallah yana shirka wannan la ilaha illallah shi ba za ta mishi amfani akwai mai faɗin la ilaha illallah ba tare da ilimi ba shi ma la ilaha illallah shi ba za ta mishi amfani ba bi ma'ana bai san sakonnin da ke karkashin ta ba har shi ne a farko farkon karatu muke cewa idan da wani kafiri ya zauna cikin musulmi kamar yadda yake ana samun wannan da yawa in ka samu kafirin da ke zaune a Kano ko a Zaria za ka ga cakuɗeɗeniya da musulmi ya sa duk kalmomin musulmi ya iya su na rantse da Allah kaza abu na faruwa zai ce la ilaha illallah ana samun kafirai da yawa suna irin wannan amma wannan ya mai da su musulmi bai mai da su musulmi ba saboda mene ba sun gina shi akan ilimi ba ba sun gina shi akan yaƙini ba shi yasa duk wanda ya zo ce zai musulunta sai ka ga sai an ce mishi la'i abin nan musulunci fa shine kaza da kaza da kaza ka yadda da wannan ana son ya gina akan ilimi in ya ce eh na yadda sai a ce to ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kenan sai an gina shi akan ilimi idan mutum yana faɗinta ba ta da ilimi ba ba za ta amfani shi ba haka nan idan mutum ya faɗe ta gashi ya gane ta sosai da ilimin amma kuma yana ta ba yana da kokonto akwai wani abu da ya zo a ƙarƙashin la ilaha illallah nan ko dai wanda ya zo a cikin ƙur'ani ko kuma wanda ya zo a cikin ingantattun hadisan annabi sallama shi yana ta ba shi bai gama natsuwa bai gama gamsuwa ba shi bai gamsu da azaban kabari ba shi bai gamsu da taron alkiyama ce za a yi taro da mutanen farko da na ƙarshe shi dai yana da tababa to idan mutum ya gina a wannan ko da yana faɗin la ilaha illallah kullum to la ilaha illallah ba za ta yi amfani ba dan wannan sifan munafikai ne su suke faɗin ta amma suna tababa hum fi rabbihim yataraddadu kullun cikin shakka da kokonto suke kamar yadda Allah subhanahu wataala ba da labarin a cikin suratul tauba to sai ka kewaye waɗannan abubuwan duka to sannan idan mutum ya faɗi la'ilaha illallahu la'ilaha illallahu nan za ta zama tsartatacciya tsarkakakkiya wanda za ta amfani mutum a gaban Allah subhanahu wata'ala idan kun dubi irin yadda mutane suke mu'amala da la'ilaha illallahu a yanzu za ka ga abubuwan ban al'ajabi akwai wanda shi a ƙarƙashin la'ilaha illallahu sam ba shi da halas ba shi da haram in dai ka ce la ilaha illallah duk abin da kai kana na a musulmi kuma wallahi tallahi wannan ƙarya ne ba gaskiya bane kuma muna mu'amala da irin waɗannan mutane in dai ka ce la ilaha illallah in ka ga dama ka je gaban malamin ka kai sujada kana na a musulmi in ka ga dama ka ɗauki haƙƙin uluhiyyan Allah subhanahu wataala ka ba malamin ka ko ka ba wani shugaba naka kana na a musulmi wannan kuwa san wannan ƙarya ne ko littattafan fiƙihu littattafai na fiƙihu da yake ba magana akan ba wai suna magana akan su sanar da kai Allah bane su suna maka bayani ne akan hanyoyin da za a bi abota ma Allah za ga akwai babin ridda me ridda shine wanda ya yarda da la ilaha illallah yanzu yayi abin da la ilaha illallah nan ta rushe ta rushe ga baki daya a cikin fiƙihu akwai babin ridda amma duk da haka sai waɗansu shafa mai idinsu toka sam ba wani abin da in dai ka ce la ilaha illallah to duk abin da za ka yi shi kenan ba zai cutar da kai ba wannan sun samo shi ne daga gurɓataccen aƙidan murji'a waɗansu ƙungiya ne ake kiransu murji'a wanda suke ganin idan ka riga ka yi imani shi ma kanshi imanin kamar yadda zamu ji insha Allah ta'ala an zo karatun littafin al-aqidatul wasatiyya bayan wannan littafin su murji'a dama kalmar kamar da kai ta murji'a daga al-irja'u ne al-irja'u shine mai da abu baya wato in ka riga kai imani to duk abin da kai ba zai cutar da imaninka ba duk abin da kai a duniya ba zai cutar da wannan imanin ba bal imaninka yana nan kamar irin imanin mala'ika jibril kamar irin imanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum ya ba zai cutar da imani shi ba da haka su a gurinsu babu wani raunin imani babu wani ingantaccen imani imani ɗaya ne imani ɗaya ne kawai duk abin da kai inda ka ce la'ila illallah shi ke duk da kasancen su a cikinsu ma menene ma imanin suna da saɓani da yawa a cikinsu waɗansu suna ganin imani kawai a cikinsu shi ne kawai in dai ka yadda a ranka cewa akwai Allah shi ke nan ka samu cikakken imani kai da manzan Allah sassana imanin ku ɗaya ku fahimci haɗarin magana kawai mutum ya ɗan ƙudurta a cikin zuciyarsa ko yaya cewa akwai Allah shi ke nan ka gama imani idan mutum ya ga dama kar ya sallah in ya ga dama kar ya azumi kar ya haji kar ya zakka in ya ga dama ya sha jini in ya ga dama ya sujada ga gunki in ya ga dama ya yankan kai in ya ga dama ya luwaɗi in ya ga dama ya zina in ya ga dama ya kaza shikenan dai kawai ya riga zama mummuni babu ƙari imani babu ruwan imani ai daga jiya na kai kasan an yi ban kaura ne to a janibin su kuma a ɗayan gefen su ne su kuma khawarij khawarijawa su kuma su suka kishiyanci waɗannan su kuma su ne suka tafi akan gurɓataccen aƙidansu cewa imani wani abu ne guda ɗaya baya rarrabuwa wato idan kaɗan tizge wani abu a cikin shi komin ƙanƙantar abin da ka tizge to gabaki ɗaya sauran imanin ma ya hawari ciki na 'yan boko haram an fahimce da kyau ai yawwa su a gurinsu imani wani abu ne guda ɗaya muku a cin hadisi annabi ya ce mana imani saba'in da biyu ne ko abin da ya kama da haka bai ma'ana akwai maratib da imani abu kaza ma imani ne abu kaza ma imani ne abu kaza ma imani ne da haka kana iya yin guda hamsin amma guda ashirin ɗin nan duk baka samu yin su ba in dai aka samu wannan ɗayan ta tsayu wannan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah din aka kore shirkan na aka tabbatar da wancan sharaɗan nata to zaka iya waɗansu abubuwa kaga wani ya maida hankali akan sallah wani ya maida hankali akan kaza amma kuma yana dan taba ƙarya yana nan a musulmi amma fasiki to su a gurin su in ka riga ka ce nayi imani to sai mutum ya dan yi ƙarya ko dan yaya to shikenan sauran imanin ma duka ya tafi da aka daga lokacin ya zama kafi jinin shi ya halasta shi ne ya sa na ce muku boko haram din ai daga lokacin da mutum ya yi laifi komin kankantansa inda ka ɗan yi wani hasada misali daga lokacin da kaga wani ya yi mota misali sai ka ji kaji haushi to daga lokacin nan ka kafirta shi kenan kuma daga lokacin nan ka zama kafiri ya halasta a zo a danne ka a yanka shi yasa ku ga mummunar aqidansu duk wanda ya saba musu a fahimta jinin shi ya halasta kawai yanzu za ku zauna ku tattauna kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane kaza daidai ne su ce maka a ga daidai ka ce a baka yadda ba to jinin ka ya halasta ka zama kafiri da ka jinin ka ya halasta shugabanni fa dole ne a fito a yaƙe su sai sun dawo kan tafarki irin wannan mummunan kuskuren gurɓataccen aƙidar ce aka yi ta ƙirƙiro ta a waɗansu shekaru baya da yake kafiran nan suna da strategy sai suka sai suka bunƙasa wannan aƙidar asalin aƙidar a misir aka same ta asalinta a misir aka same ta da haka mu yanzu ma gwanjo muka samu asalinta kenan a misir aka same ta tun zamanin jamal abdul nasir jamal abdul nasir ɗin ikhwan ne su suka yi gwagwarmayan a tabbatar da musulunci amma ta hanyar a samu kawai wani daga cikinsu ya zama shugaba in ya zama shugaba shi kenan sai a musuluntar da ƙasa aka yi ta wannan gwagwarmayan har jamal abdul nasir ya ɗare karagar mulki ba shi kenan sai a musuluntar da ƙasa ba kawai sai jamal abdul nasir kawai sai ya juya sai ya koma kuma yana mai hudu aiki to wannan abu shine ya fusata yan ikhwan har aka fito abubuwan duk da suka faru suka faru a lokacin jamal abdul nasir da yake dan cikin gida ne sosai a cikin ikhwan sai yasa aka kakkame duk jagorori waɗanda yake ya san masu tunanin ya san masu kazar-kazar ɗin ɗan cikin gida ne sosai duk yasa aka kame su aka kai su gidan yari aka garmaki to shine daga nan ne su waɗanda aka yi musu wannan waɗansu daga cikin suka fara tankai yanzu dama wai haka gwamnati take haka kaza yake haka kaza yake to wallahi mutanen nan kafirai ne haramun ne ma kai ka shiga gwamnatinsu ka taimake su haramun ne kai karatu a jami'o'insu haramun ne kai aiki a gwamnatinsu haramun ne kai kaza daga nan aka samu boko haram to kuma wajibi ne a fito a yaƙe su hali inda suka ɗauko aƙidan khawarij na asali kenan to tafiyan ta tafi a haka har ya zuwa lokacin da yake kamar shekara goma sha biyar zuwa ashirin nan aka je aka shiryo wani wasan kwaikwayo aka shiryo wani wasan kwaikwayo wai wani mutum wai akwai wani usama bin ladin wai an je an rushe wani gini a america waye waye waye duk wasan kwaikwayo da bakawara ne ana son a farfado da wancan gurbatacciyar aƙidar usaman da yake tun da kake a duniya baka taɓa ganin wani littafi guda ɗaya an rubuta al'allamatu shek usama bin ladin baka taɓa ganin wannan littafin ba baka taba jin wani ɗalibi guda ɗaya ce maka ne karatu gaban Sheikh Usama ba amma aka yi promoting ɗin Usama a daidai lokacin da yake yema gwamnatin shi fito na fito ne ya kafirta gwamnatin gwamnatin ƙasar Saudiya yayi ta fitowa yana faɗi wajibi a yaƙe su suna mu'amala da Amerika a daidai lokacin da yake shi faɗin CIA ne ba babu wanda ya jahilci cewa Usama bin Laden dan CIA ne babu wanda bai san wannan ba amma wai rana ɗaya ne yanzu wai ya rikide ya zama na Allah yanzu yana faɗi idan ya bada fatawa fatawan shi tafi na bin Bas idan ya bada fatawa fatawan shi tafi na Uthaymeen kuma me ya fatawan ba fatawa ne akan a tsaye da tauhidi ya karantar da al'umma ba a fatawa ne kawai a fito a yaƙi gwamnatin Saudiya a daidai lokacin da yake gwamnatin Iran isa za su zauna lafiya a yaƙi gwamnatin Saudiya a daidai lokacin da yake a fahimtar shi gwamnatin Amerika ta zauna lafiya haka ta fito da irin waɗannan fatawoyin Usama ya ci Usama ya ci Usama ya ci ai kai nazari da kanka waye ma Usama nan tukuna shin malami ne ko ko kawai dan duniya ne aka yi ta abin da aka yi a ƙarƙashin wannan aka karya daular afghanistan da take kwatanta addinin musulunci gwargwadon hali ta ƙarƙashin wannan aka ruguza iraki ta ƙarƙashin wannan ga siriya ta ƙarƙashin wannan ga libya ta ƙarƙashin wannan ga misra ta ƙarƙashin wannan ga yaman ta ƙarƙashin wannan afirka ta ƙarƙashin wannan aka sanya ma duniya takunkumi cewa duk waɗansu littattafai musamman littattafan shekul islam ibnu taimiyya da ɗalibansa irinsu al'imam ibn qayyim da sauransu duk aka haramta mu'amala da su a duniya ni na san mun turo littafai daga saudiya amma aka rike littafan littafan ɗin ta'addani daga lokacin aka fara yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin wannan musulmi nawa aka kashe ta ƙarƙashin yaƙi da ta'addanci dukiya nawa aka salwantar ƙungiyoyi nawa aka rufe wanda suke taimakon addini mu'assasatul haramain wata wata wata mu'assasa ce ta take taimakon addini matuƙa aka rufe su ga sanin bila adadin duk da karkashin ana yaƙi da ta'addanci ashe wani abu ne kawai da yake in ka tsaya kai nazarin shi da ke kawai za ka shiri shiri ne kawai ba wani usama in kun fahimci abin da nake nufi babu wani usama wani usama wani ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk ban kaura ne to kungiyoyi guda biyu kenan waɗanda yake duk cikansu batattu ne dangane da al'amarin la ilaha illallah waɗancan sun wuce wuri waɗancan kuma sun ci baya murji'a ta ci baya don ta ba ma imani su a wurinsu kwata-kwata yi in kakalla khawarij su kuma sun zurfafa duk cikansu kungiyoyi guda biyu ne batattu da haka zaman ka lafiya kawai shine ka zauna ka kalli la ilaha illallah ka tabbatar da haƙoƙanta da sharaɗanta ka bi tafarkin manzon Allah da sahabbansa gurin fahimtanta da irin sakonnin da ke karkashinta shikenan mutum ya zauna lafiya Allah shi rufa mana asiri as-sabi'atu mas'alata bakwai at-tanbihu li shart alladhi fi hadith itban tanbihi akan shar'in da ke cikin hadisin itban din Anas wani hadisi wani sharadi ne ke cikin hadisin itban shar'in da ke cikin hadisin itban na faɗe su a nan ya kai sau talatin shar'in da ke cikin hadisin itban na? Ustaz ya ya kwace ka da kyar shine yabtaghi bi zalika waje Allah mu kula da wannan gaban wato kamar malai yana son ya ce kai underline din wannan gaban yabtaghi tunda ya ce ne Allah ya haramta mu wuta cin naman mutumin da man ƙala la'ilaha illallah ya shiru sai ce ya bi tare mai zalika waje hallai amma da shaɗin yana neman yardan Allah ka ku duk inda aka ce mutum yana neman abu kaza ai wajibi ya miki ina masu neman aiki a nan don Allah kun taɓa ganin mai neman aiki in dai neman aikin na gaskiya ne ya tsaya shiga ɗaki ce ka ina ina ta neman aiki ai abin da zai fara sai mu ga application yana neman aiki a local government misali dole zai rubuta application har ma kaga waɗansu na kamun kafa kuma zai zo ya zauna kaga yana ta addu'a Allah ya sa in samu Allah ya sa in samu gashi an ce za a yi interview yana nima kenan amma kawai mutum ya zo ka ina neman aiki kai application ha kai ina ban yi ba ina nan dai ina neman aiki shikenan kana zara kawai sai dauko ka zo a ce an baka aiki eh ba zai yi to ballantana wanda ke neman yardan Allah in aka cewa yana ya faɗi la ilaha illallah yana neman yardan Allah a ƙarƙashin wannan akwai aikace aikace ai da za su zoke in kun fahimci sakon da ke ƙarƙashin wannan magana in aka ce yana neman yardan Allah to ashe ba faɗin ta bane kawai akwai waɗansu aikace aikace da ke ƙarƙashin ta tunda nima yake yi shi ko mai nima sai ya miƙe ya nima da gaske sannan za a ce yana nima in bai miƙe ya nima din ba sai dai a ce yana fata kawai ta manni ne burace-burace kuma laisa bi amani kuma la amani a halin kita mai ya amur su'an bi jazabi matsalar ke a saminatu matsala ta takwas kaunul an biya ya tajo da litambihi ala fadli la ilaha illallah su karan kansu annabawan Allah suna da bukatun alkamus tambihi akan la ilaha illallah a ina muka fahimci wannan a inda annabi Musa ce ya Allah ba ni wata kalma da zan rika addu'a ina roƙonka da ita ina yabonka da ita sai Allah ya ce ka rika faɗin la ilaha illallah in kai wannan ka kure matuƙa gurin yaban Allah annabi Musa ce ai wannan kowa yana faɗi ya Allah a keɓe ni da wuta ne to sai Allah ya gaya mishi wani falala ko kuma ya ƙara jaddada mishi wata falala tata wanda yake a da can ko dai bai sani ba ko kuma ya sani amma ya sha'afa to in ko haka ne in annabawan Allah suna da bukatun a rika jaddada musu ana nanata musu abin da ya shafi tauhidi to ni ko kaifa a zamani irin wannan wanda ababen da ke rudarwa ababen da ke halakarwa ababen da ke batarwa suna da yawa yanzu nan ana ɗauke maka mota abin Allah ya kyauta ina tabbatar maka da kafin rana ta faɗi sai ka samu masu da'awa waɗanda za su zo su kiranye ka akan ka je gurin malami kaza ka je gurin malami kaza ka je gurin malami kaza idan da za ka tashi kana neman kujeran kansila kansila kar kansiloli ku ce na rena ku amma dai gani kujerar nan nayi ba ka da kuɗi a ƙarƙashin ka ba ka da 'yan sanda ba ka da sojoji ba ka isa ka ce a yi ba kansila ba zai inda ka yi da shi ba to amma in kana neman kansila waɗanda za su zo su kiranye ka akan sai ka miƙe tsaye suna da yawa yau inda a baka wani darakta a wani guri mutane da za su zo su gaya maka sai ka miƙe tsaye suna da yawa to a irin wannan zamani da banna da kwarakwari suka yi yawa shirka da Allah ya yi yawa za mu ji a gaba can babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah sai su rika hada da shirka kamar da nake faɗi satin da ya gabata wani kawai mace zai nima fa mace zai nima aurenta sai ya je shirka da Allah aure ba ma- ba macen nake kaskantarwa ba amma ina son nuna maka yawan mata ta kai ga yau in ka rasa wance zaka samu wanci komin nagartanta duk irin nagartan da kake gani akan wannan insha Allah ta'ala in baka same ta ba zaka iya samun wacce tafi ta in kyau kake kallo zaka iya samun wacce tafi ta amma wani idan nema aure ta ko sai idan shi rufe sai an je gurin malami Allah gafarta malam wallahi ni ne naje neman auren wanci kaza kaza kaza kaza. sai a baka aya kaga wannan ayan in ka je ka bude minjayenta ko mi'aranta wane sunanta kace kace kaza a rubuta kai wane sunanka sunan shi kaza a rubuta waye sunan yan tsurku da suke kawo tsurku a cikin abin ai da wani kanin babanta ne shine rike wuta ce bi ya yarda ba da a rubuta sunan yan tsurku ga yana a gefe sai a kiranye sunan shaidanu sai shikenan an yi shirka da Allah yana neman aurenta kuma in Allah nufi ba za ka aure ta ba za ka aure ta ba kuma in Allah nufi za ka aure ta kana kwance ma akan gado sai ka ji an daura da kai ka fito kana lafiya a ce an daura maka aure ko ba musa suna cewa menene aure da mare kwabo ba akan yi haka to kaga idan dai annabawa suna da bukatuwan tambihi akan tauhidi to ni ko kaifa muna da bukatun tambihin nan kwarai da gaske akai akai التاسعة مسألة ترى التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات ما أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وكاجونا ببان أبن صورو جماعة مسلمين mun fahimci yadda aka ce la ilaha illallah tana rinjayen dukkan halitta ga baki daya haka ne ko ba haka bane to amma abin tsoron shine akwai da yawa daga cikin masu faɗin la ilaha illallah mizanin ai sun kin su gobe kiyama ba zai nauyi ba sai sun shiga wuta ina aka samu matsala abin da yake za ta rinjayi takardu 99 na zunubi ku fahimci wannan karatun da kyau za ta rinjayi takardu iya ganinka guda 99 na zunubi za ta rinjaye su ta nauyaye mizanin karantashin alkiyama mutum ya shiga aljanna to ina aka samu dameji me ya faru da yawa daga cikin masu faɗin la ilaha illallah kuma sai ya kasance ƙiri-ƙiri yau sai sun shiga wuta kenan la ilaha illallah nan ba ta da nauyi kun fahimci abin da nake nufi ya nuna an zaizaye ta an sassaƙe ta an sassare ta ta zama kawai fafaloni ga ta ne amma ba ta da nauyi don inda tana da ingancinta irin wancan wanda manzon Allah ya faɗi da irin ta ce wadda za a ɗauko ta a cikin ID card ɗin nan to da babu zunubin da ya isa rinjaye ta ballantana ba wa ya shiga wuta to amma ta ya ina ake samun dameji har a ta zaizaye ta a ta zaizaye ta a ta zaizaye ta ta dawo ba ta da nauyin da yake zunubi zai rinjaye ta akwai abin lura a nan an yi abin da yake ya tauye la ilaha illallah nan duk yadda aka yi domin da tana nan tartar ɗinta zamzam tana nan kamar ruwan randa babu yadda za a yi ce sakwa-sakwan da yake ƙananan zunubai sun rinjaye ta to wannan yana nuna maka kenan cewa to sai fa mun yi da gaske karka yadda ka je ma Allah la ilaha illallah ka akwai dameji ko dai ta hanyar an tauye sharaɗanta ko kuma ta hanyar tun asali ma ba a faɗe ta ta irin yanayin da ya kamata a faɗe ta ba kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin na itiban yabta zai da zalika wajen Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisin ubada man shahida an la ilaha illallah kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas sun malakita ni la tushriku bi shay'an to sai an tabbatar da waɗannan abubuwan jama'a sannan bid'o'i ba su zo sun rabu da ita ba mun yi lakci akan bid'a sati hudu da suka wuce ko uku saboda a gane irin hadarin bid'a idan bid'a ta haɗu da la ilaha illallah to zai iya kasancewa ga la ilaha illallah kila mai faɗi kullum yana faɗi la ilaha illallah wani ma har zikirinta zai zauna yi mu zauna mai zikirin la ilaha illallah amma kuma ta haɗu da bid'a ta haka ba za ta yi nauyi ba ballantana ce ta haɗu da shirka ta ruguje ka baki ɗaya walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malu la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ka shiryatar da mu al-ashara mas'ala ta goma an-nassu ala anna al-ardina sab'un kasamawat a cikin wannan nasi mun ji cewa kasai guda bakwai ne kamar sama irin wannan misalin adadi kawai malin ke nufi ba yanayin ba yanayin gini ba kawai adadin adadin sama guda bakwai to adadin kasa ma guda nawa ne guda bakwai shikenan ba wai malai yana sai nuna maka irin yanda ginin sama take haka yanayin ginin kasa take ba ba shi ake magana ba kawai yanayin adadinsu wannan guda bakwai wannan guda bakwai qur'ani ma tabbatar da wannan Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna bi ma'ana sab'a al-hadiyatu 'ashara mas'alatu 11 anna lahunna ummaran ashe sama tana da masu rayarwa tana da masu rayarwa akwai wadanda suke rayuwa a cikin ta na daga mala'iku da ababen da Allah subhanahu wata'ala ya so akwai masu rayar da sama da ibada kamar hadisin da muka kawo manzo Allah yake cewa sama ta yi tsuba abbatis sama sama ta yi tsuba ta takura ta takura matuƙa me yasa annabi yake cewa babu inda zaka sanya yatsu guda hudu face akwai wani mala'ika yana sujada ga Allah ko wani yana ruku wani yana bautan Allah yatsu guda hudu nan tak babu inda zaka sanya shi face akwai wani mala'ika yana bautan Allah kuma mun ji tarihin baitul ma'mur da mala'iku dubu saba'in kullum suke shiga su bautan Allah su fita kuma ba sa ƙara dawowa zuwa ga wannan gidan in suka fita sun fita kenan daga nan har tashin alkiyama ashe sama tana da masu rayarwa kuma kun san annabawan Allah subhanahu wata'ala akwai annabawan da nasu ya nuna suna nan ma a cikin sama wallahu alam da abin da suke yi kamar sama ta ɗaya wani wani wani annabi ne ke sama ta ɗaya annabi adam alaihi salam sama ta biyu fa ha ba ko fa za ku shiru ba sai kun yi magana sama ta biyu wani annabin ne ke ciki ko a faɗi ko in zaɓo wanda za su faɗi wanda ya san yana yawaita tambaya to zai fa fito a cikin wanda za a tambaya shi ma wasu fa tus'alu duk wanda ya san yana yawaita tambaya shi ma yau za a tambaye shi na'am Allah ya fa albarka dawa su biyu ne to ya dai faɗi su biyu ne a cikin sama ta biyu da annabi isa da annabi ya haya to sama ta uku har fa tsofaffi ba za a tambaya ba wai kawai matasa ba ne fa don na ga tsofaffi su hankalinsu kwanci irin mun haye din nan eh kun haye insha Allah ta'ala amma ba za a tambaye ku kuma yawa kan tsofaffi su dauka wai su sun haye kai kai kai ka annabi Ibrahim ya wuce nan manyan mutane sama ta uku annabi Yusuf sama ta hudu annabi Idris wa rafa'nahu makanan aliyya sama ta biyar fa sama ta biyar fa Musa sama ta biyar annabi Musa kuma to ta shida fa an kun ce sama ta biyar annabi Musa ne ta shida fa kaki aba annabi Ibrahim can ana can sama ta bakwai ai su sa annabi Ibrahim sun cincida sun yi gaba na ba da sata amsa na bakwai har ma na shidan din na ba da sata amsa to yanzu na biyar ya rage to yanzu dai an koma kacinci kacinci da haka yanzu na ba da wannan aikin kowa ya haɗa to sammai guda bakwai ɗin nan da kowane annabin da ke ciki yanzu dai gashi guda ɗaya rage to shi kenan dai amma dai a dai ji a dai nemo ɗin da tunda na ga dai an dai cinka ne kawai dai ba wai an gina akan abin nan ba ne to wannan na nuna akwai masu rayar da sama الثانية عشرة مسألة تقوم شابي إثبات الصفات خلافا للأشعرية wato a cikin abin da ya gabata mun fahimci tabbatar da sifofi ga Allah sabanin ƙungiyar ash'ariya ash'ariyawa a gaba gare su akwai jahamiya da akwai jahamiya jahamiya su ne ma asalin masu ma kore ma Allah sifofi ga baki ɗaya don su jahamiya daga nan ne ash'ariyawa suka samu ash'ariyawa zan yi magana akan su yanzu amma jahamiya su suka fara kore ma Allah sifa ana nisabta su zuwa ga wani mutum da ake kiran shi jaham bin safwan jaham bin safwan al-imam ibn qayyim a cikin nuniya tasa sai da ya kawo baitoci da ke nuni akan cewa malamai 500 malamai 500 wala qad taqallada kufrahum 50 fi mi'atin min al-ulama'i fil bulbani malamai 500 daga garuruwa mabambanta suka yi ittifaqi akan cewa jahamiya kafirai ne akalla malamai 500 waɗansu malaman a Hijaz waɗansu a Iraki waɗansu a kaza waɗansu a Andalus waɗansu a Misra waɗansu a kaza malamai dai malamai na musulunci sama da malamai 500 sun yi ittifaki akan cewa jahamiya kafirai ne cikin manya-manyan aibuban su ne suna kore ma Allah sifa suna kore ma Allah sifofi duk inda kaji Allah ya ce wa huwa samiul alim sai su ce maka mai ji ne ba wai ji ba amma mai gani ne amma ba gani ba yana ji amma bai ji yana gani amma bai gani duk inda kaji an ce Allah yana sama yana sama amma ba shi a sama ba shi a sama kai ba su daina kore ma Allah sufofi ba sai da suka kore Allah ma ga baki daya suka koma suka ce kaga dai shi Allah nan da ake magana kaga ba shi da sufofi ko kaji an faɗo wata sifa sifar ce amma ba sifar ba ce ba shi da sufofi sannan ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a gabas ba shi a yamma ba shi a kudu ba shi a arewa ba shi a duniya ba shi a wajen duniya yana ina kenan idan ka samu ƙwararre gurin iya magana gurin iya hangen nesa ka ce da Allah malin yi min bayani akan menene babu babu meye babu shine mene shine wannan abin da jami'a suke faɗi abin da ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a gabas da yamma kudu da arewa ba shi a duniya ba shi a wajen duniya ba shi da sifa ba shi ne babu ba shi ya sa malamai suke cewa 'yan jihamiya suna bautan babu ne 'yan jihamiya su suna bautan babu ne to ta ƙarƙashinsu ne a sha'ira a sha'iran nan ita ce a ƙidan da teka tutu a najeriya a da amma alhamdulillah daga bayan nan aqidan ahlus sunna ta zo ta take ta ta nuke zalika fadlullahi wa tihi man yasha muna godiya da Allah da ya farar da wannan a zamanin mu wannan na daga cikin falalan mu wannan na daga cikin falalan mu wanda iyayen ba samu wannan falalan ba ballanta na kakanni mafi yawan su sun rayu akan aqidan ash'ariyanci ne ash'ariyawa kawai sifofi bakwai suke tabbatar ma Allah duk sauran an kore su irin shi ne wannan littafin da kuke karanta da a makarantun islamiyya hayatul islam wannan littafin hayatul islam din da ba ma sunan wanda ya rubuta littafin tun asali yanzu ne daga baya bayan nan aka samu yan sa'in ciwa suka kirkiro wani suna suka nana amma asali ma ba sunan wanda ya rubuta wannan littafin littafin bai da wanda ya rubuta shi to wannan gurbatacciyar aqida ce shi yasa ku saurari Malam Bakar Gumi wato da yawa masu sauraron Malam Bakar Gumi suna sauraron shi ba sa gane abin da yake faɗi tun a zamanin da yake karatun kuma har ya zuwa yanzu zaka je ina ce maka eh din an ce ma Allah alwujudu to me yake tabbatarwa baka jin jikinka na motsawa yakan faɗi wannan kalmar sosai in an ce Allah alwujudu baka jin tsigan jikinka na tashi yana kore wannan gurbataccen aqidan ne ta ash'ariyanci alwujudu wal qidam wal baqa'u wal kaza wal kaza wal kaza duk waɗannan bankaura ne ba a cikin nasi suka zo a cikin sunayen Allah ba sufin Allah ba abin da yazo a cikin sunayen Allah shine asali kamar yadda mun shiga da aqidatul wasatiyya nan ne ke magana akan sifofi da sunayen Allah kawai al-imanu bi kulli ma warada fil qur'ani al-azim wal ahadith an-nabawiyya min sifati llahi allati wasafa biha nafsuhu nafsuhu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ala al-haqiqa min ghairi taqyif wala tashbih wala ta'til wala takyif wala tahrif duk abin da yazo a cikin littafin Allah shi ake tabbatar ma Allah na sifofin Allah da sunayensa to su na hayatul islam duk sun kore ash'ariyanci kenan sun kore sifofin Allah sai kwara bakwai al-ilm al-qudratu al-wayi al-wayi al-wayi duk sauran ku an kore su shine malai ke cewa to a cikin nasin da ya gabata mun ji inda manzon Allah ce yabtaghi bi zalika wajhallahi fuskan Allah shi Allah na da fuska a wancan hadisin ubada mun ji inda ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama ashe Allah na da kalma Allah na magana shi ma shugaba a wannan abul hassan al'ashari ya tuba alhamdulillah dama shi ma ya yi ɗalibta a wurin ɗaliban su jihan bin safwan amma daga baya tuban ma Allah shi wanda ya gina aƙidan ashariyancin wanda mu muke kai a najeriya da shekarun baya ya tuban ma Allah ya ji zuciyar shi ba ta natsuwa da irin aƙidin da yake kai ya ce ya samu sama da kwanaki arba'in addu'a yake ya Allah ka haska mun gane gaskiya ya Allah ya Allah ya ta addu'a rannan ya fito juma'a shine limamin juma'a ya hau kan mimbari ya ce ya jama'a suka ce na'am ya ce ina shaidar da wancan aƙida da nake kai na tuban ma Allah kuma na janye daga gare ta na gane ɓataci da haka yau ina tabbatar muku da cewa ina kan aqidan al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a shine fara tabo musu na yadda da kaza na yadda da kaza shine wannan littafin nashi al-Ibana an usul diyana akwai al-Ibanatul Kubra na Abkari ba ita ba Ibn Battah ba ita nake nufi ba wata ibana tana nan bata kai wannan littafin ba wacce ta tattaru ne akan aqidan ahlus sunna wal jamaa zallanta aqidu ne ingantattu shine na abul hasan al ash'ari bai bar wancan gurbataccen aqidan ta ash'ariyanci amma kuma to an riga an karantar da dalibai da haka su kuma suka yada wannan aqidar ita ce ta shigo man to su ne suke kore ma Allah sufufi to a cikin wannan mun ji an ce wa kalimatu kalmar Allah ce ashe Allah na da kalma akwai ta gurbatacciyan aƙida da da take yawa cikin musa ya ce maka wai Allah na magana amma maganan Allah ba harfai ba kalmomi ba sauti tallahi ƙarya ne maganan Allah da sauti da harfai da kalmomi ƙur'ani ya ishe mu misali in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan ba harfai bane ba harfai bane harfai ne da haka magana maganan Allah ne sai dai sautin sautin mai tilawan ne amma Allah shi ya furci da alkur'ani mai girma subhanahu wa ta'ala shi ya furci da su daga Allah suke insha Allah ta'ala mun shiga cikin alkiratul qahawiyya zamu ji karin haske akan wannan الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤكم إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله annahu tarka shirk laysa qawlaha bil lisan idan ka fahimci hadisin Anas da yake cewa in ka sadu da ni baka shirka da ni to ni kuma zan gafarta maka kuma ka gane hadisin Itban da yake cewa Allah ya haramta duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa tagi bi zalika wajhallahi to zaka gane ashe barin shirka ba wai da baki bane kace ai mu ba ma shirka ai mu ba ma shirka ba da baki bane abin ashe aiki ne jawur aiki ne tukuru ake yi ashe aiki ne ake ba kawai da baki ne mutum ya gwada bakin cin tuwo ya ce ai mu ne ahlus sunna ba kar ka zama ahlus sunna ka zama ahlus sunnan da gaske ba ka shirka da Allah wani yana nan yana shirka da Allah amma yana yin taboyi saboda neman kujera ko neman matsayi ko makamantan wani الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد تأمل الجمع بين كون إيسى هكذا baina isa wa muhammad abdaillahi wa rasulai a cikin hadisan da suka gabata mun fahimci inda aka gwama tsakankanin annabi musa da annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallama an kira su da take guda biyu cewa duk cikansu bayan allah ne kuma manzannin allah ne mun gabatar da bayani akan wannan tun a cikin karatu alkhamisatu ashara matsala ta goma sha biyar ma'rifatu ikhtisas isa bi kaunihi kalimatullahi to sai dai meye bambancin annabi isa da annabi muhammad bi abi huwa min salawatullahi wa salamu alayhi shi annabi isa shi kalmar allah shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallama allah ya halicce shi ne daga ruwan mahaifinsa shi ko annabi isa waye mahaifinsa ba shi da mahaifi shi kunni Allah ya ce fakana sai ya zama da izinin Allah shi ko annabi sallama an san mahaifinsa an san da aka auri mahaifiyarsa an san lokacin da aka samu cikinsa an san lokacin da aka haife shi shi ko annabi isa kawai an ganshi ne to kaji inda bambancin su yake as-sadisatu ashara mas'ala ta 16 ma'rifatu kaunihi ruhan min mun fahimci cewa annabi Musa ru annabi Isa ruhi ne daga Allah mun yi bayanin wannan ba ana nafin minhu bi ma'ana sashin jikin Allah bane a'a bi ma'ana ruhi ne da ya fito daga Allah kamar yadda yake duka rayukan mu duk daga Allah suka fito ai duk Allah halice mu muka ce irin wannan jinginawa ne na daukakawa Qur'ani na cewa sakhar lakum ma fi samawati ma fil ardi jami'an minhu Allah sauke muku duk abin da ke cikin sama da ƙasa duka wannan minhu daga gare shi to shi ma irin wannan annabi Isa minhu daga Allah to in ga an ce annabi Isa wannan yana nuna cewa shi ma Allah ne to ma fi samawati ma fil ardi jami'an minhu shi kuma fa as-sabi'atu ashara mas'alatu 17 ma'rifatu fadl al-iman bil jannati wan nar mun fahimci falalan imani da aljanna da wuta as-saminatu ashara mun tana cikin hadisin abin nan ubada الثامنة عشرة مسألة قوم شاتقاس معرفة قوله على ما كان من العمل mun fahimci ma'anin wannan kalmar ala ma kana min al'amal mun fahimci fassarar ta guda biyu kuma kowane fassara a ciki ya dace at-tasi'atu ashara mas'ala ta 19 ma'rifatu anna al-mizan lahu kiffatan mun fahimci lalle mizani na ranar tashin alkiyama to yana da hannaye guda biyu mun fahimci wannan inda aka ce haka sanya la ilaha illallah a kiffa haka sanya sammai da kasai a kiffa za su yi kaza da haka wannan na nuna maka akan cewa la ilaha illallah abin nan mizani yana da hannaye guda biyu ne na ranar tashin alkiyama al-ishrun mas'ala ta 20 kuma ta karshe ma'rifatu dhikril wajhi mun fahimci an ambaci cewa Allah subhanahu wataala yana da fuska to wannan shine karshen wannan babi babi da zamu shiga na gaba insha Allah ta'ala sati mai zuwa babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannati bighairi hisabin babin duk wanda ya tabbatar da tauhidi irin yanda ya dace to zai shiga aljanna babu hisabi yan gata kenan shine babin da zamu tashi insha Allah ta'ala sati mai zuwa abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya ina so malam ya mana ƙarin bayani akan salatu tasbih salatu tasbih ta inganta malamai da dama sun tabbatar da ita amma ƙarin haske akan ta insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa duk da kasance waɗansu daga cikin malamai sun rawana hadisin kamar ibnu taymiya shaykhul islam amma dai gaskiyar magana ita ce hadisi ingantacce ne kuma salatu tasbih yin ta yana da kyau kware da gaske insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu ƙara haske akai وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك